هو الجزء الثاني شين جزء نبي من خلاصة نور اليقين دقل التاف من خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين abin da ake nufi da khulasa shine takaitaccen abu takaitaccen haske na yaƙini a cikin sira ta shugaban manzanni haka ne ake nufi rattabtuhu na tsara shi fi suwayatin a cikin wasu yan kankanan a cikin wasu kananan lokuta ikhtalastuha wanda nizabce su min fursatil faragh daga wata dama da aka samu fursa dama ta alfarag alfarag shine sadda baka da wani aiki baka da wani abu mutajashiman almashaqqata ina mai ɗaukar wannan wahala liqillati bida'ati saboda karamcin bida'ata karamcin ili hajata ta ilimi amalan ina mai kyakkyawan fata fi manfa'ati alqasirina akan littafin zai akan ufanar da alkasirina wa'anda ba su da karfa niyya a misali kamana mutawakhiyar fi zalika ina mai tsammani a cikin hakan salamatu ta'bir akan kubitaccen ta'bir zan yi ta'biri wanda yake ya kubita daga abin ga kusakurai wasu hulatul faham da kuma saukin fahimta muqtasiran ala siratihi ina mai takaitawa akan sirar shi sallallahu alaihi wasallam wa ma laqahu da abin da ya haɗu da shi ba'da hijratihi bayan hijirar shi min sunufil idha na nau'uka daban-daban na cutarwa wal makayid da kuma nau'uka daban-daban na kaidi makirce da aka same shi wa'annan makirce-makirce su ma ya same su ne min munafiqil madinati daga munafikan madina wal yahudi da yahudawa wa mushriki quraish da kuma mushrikan quraishawa الذين ودنا سوم شركان قريش ودنا لم يكت... لم يكتفوا بإخراجه بس يي اكتفائي بمعنى حتر ودس كمش كدي بس كان شيء اتبع من من بلاده دلغريش دس كفتر دشي بل بردي قاتلوه كما سيسكا تشغب دا يكش سكا يكيشي وحرضوا عليه غيرهم سكا زابر دا ودن دا باسوبا اكن ستافسي يكي عن النبي من مشرك العرب daga cikin mushrikan larabawa wa huwa shi kuma annabi sabiran sabirun mutum ne mai hankuri raja'a hidayatihim yana min fatan shiryarsu wa ma amalahum bihi da kuma abin da ya mu'amalance su da shi ba'da an haqqaqa Allah raja'ahu bil fath bayan Allah ya tabbatar mishi da abin da yake fata ta hanyar fath fath makka min makarimil akhlaqi na kyawawan ɗabi'u wasafi da yafiya wala afiyu da afuwa shine abin da annabi ya fuskance shi da su ya fuskance su da shi sakamakon abin da aka gani a gare shi na waɗannan kyawawan ɗabi'u da kuma yafiya da afuwa famalat ilaihi nasu sai mutane suka karkata zuwa gare shi wa dakhalu fi dinillahi afwajan sai ka shiga a cikin addinin Allah tawaga tawaga Allah yake fada a suratu Ali Imran fa bima rahmatin min Allah to saboda rahama ne ta Allah anan ma sila ce abin niki fa bi rahmatin min Allah ai saboda rahama Allah ne ma linta lahum ka zamanto mai tattausan mu'amala a gare su su mutanen Madina kin walau kunta da ka kasance fazzan mutum ne mai fazzan mai zafi mai tsanani ghalizal qalbi mai kaushin zuciya lamfaddu min haulika da sun juya baya sun tahiyar su wa'anda suke gefenka fa as'alullah ina roƙon Allah an ya ja'alaha ya saya wannan aikin khalisatan keɓantacce ne ta nafi'atan mai amfani innahu awwalu mas'ul shine farkon shi Allah shine farkon al-mas'ul wanda yake dauke da nauyin abin وهو حسبي كما شيني يا إشيني ونعم الوكيل ما دلا دا وكيلي إذا يا زمنتو شيني الله سيد رسي بيان مقدمة ما ليتي الدرس الأول درسي نفركو السنة الأولى من الهجرة شكرا تفركو باي هجرة تند أوان جزء نفركو من جاء من دي فارو تند فركو مسلمتي da kuma abubuwan da suka faru a zama na makka to yanzu kuma juzu'i na biyu shine za mu ji abin da ya faru bayan hijira kenan zaman madina mala ya ce a sanatul ula shekara ta farko min hijira daga hijira abin da ya faru shine bina'ul masjid sharif gina masallacin nan madaukaki bada'ul azan fara kiran sallah azanu fajiri ramadan da kuma kiran sallah alfijir da asubar ramadana azanul juma'a juma'a da kuma kiran sallah na juma'a duka wa'anga abubuwa a makka ba a yi su ba mala ya ce fi sanatul ula a shekara ta farko min hijirati daga hijira bana rasulu masjidahu sharif annabi ya gina masallacin shi maɗaukaki wa qada amila fihi haƙiƙa ya yi aiki a cikin wannan masallacin bi nafsihi da kanshi liyuraghiba almuslimina fil amali don ya kudatar da musulmai game da aiki ya zabar da su akan kasa zamantoci magamne mala ya ce wa fiha a cikinta ne shekara ta farkon kenan shirya al'azanu aka shar'anta kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara da sahabbai game da yadda za a yi kiran sallah ya yi shawara da su a kan yankaka za a rinka yi idan lokacin sallah ya yi wasu suka ce a ɗagar dirafo in lokacin sallah ya yi suka ce a ɗagar dirafo wasu kuma suka ce a kunna wuta za a yi a kunna wuta ta tashi kowa ya ga haskenta lokaci ya yi wasu suka yi ishara a kan a rinka busa a busa ƙaho kenan in lokacin sallah ya yi kamar yadda yahudawa suke yi wasu suka ce kuma a buga so ne ƙararrawa kamar yadda nasara suke annabi duka abinda mutane suka ba da shawara a kan shi bai wafaka musu ba duka abinda suka ba da shawara a kan shi bai wafaka musu ba wa'anda shawarar da kada annabi ya wafaka shine kira a kira mutane idan lokaci ya yi to yanzu kiran kaka ya kamata a yi shi tunda annabi ya wafaka akan shawara a yi kira to akwai wani da ake ce ma abdullahi bin zaid abdullahi bin zaid a yayin da yake kwana yana wani hala tsakanin kwana da kuma a falke shi bai yi kwana ba kuma shi bai falke kawai sai wani mutum ya bizuro mishi a wannan halin sai koyar da shi kiran sallah da sahiya ta waye sai gaya ma annabi cewa ya yi mahalikin kiran sallah gashi gashi abin da ya ji sai annabi ya umarce shi akan ya koya ma bilal wannan kiran salatin da shi bilal mutum ne mai sauti to da bilal aka koya mashi kiran sallan kawai sai ya fara kiran sallah umar bin khattab yana jin wannan kiran sallah da bilal ya yi sai ya zo a gaggauce wurin manzo Allah ya ce manzo Allah wallahi shi ma wanga mahalikin ya yi shi wanga shine abin da ya ji a cikin mahaliki shi umar bin khattab to kan wani ya ce ai ana iya tabbatar da addini ta hanyar mahalike mahalike tun daga mahaliki an yi a kiran sallah an tabbatar da shi shi ai a zamanin manzo Allah aka yi shi duk kuma abin da aka tabbatar da shi a gaban manzo Allah annabi kuma ya tabbatar da shi shikenan ya zama addini ya tabbato a addini in kuma ba addini bane abu ne aka yi a gaban shi bai hana ba wannan abu ya zama to halittacce to a wannan shekara ta farko bayan hijira a cikinta ne aka shara'anta kiran sallah an shara'anta wannan kiran sallah kin liyunabbiha al-ghafila da a falkar da wanda yake gafalalle ne wa yuzakkira nasiya a sahiya a kuma tunatar da wanda yake ya manta liyakun al-ijtima'u 'aman da wannan taro za a zaman to taro ne wanda ya gane kowa da kowa na mu'minai to a cikin kiran sallah na asuba wa zada bilal fi azan as-subh bilal sai ya kara a cikin kiran sallah asuba as-salatu khairun min an-nawm marratayn hasso biyu ita ma da ya kara ta fa wafaqa alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya wafaka mishi tunda annabi ya wafaka mishi akan hakan kenan yanzu abin ya zamanto addini ya zamanto sunna ce a kiran sallar asuba ka yi wannan asalatu khairun min an وكان الرسول يأمر في في فجر رمضان بأذانين النبي سي كسنت يانا أمرني أتكين الفجر نا الصباح تا رمضان دا أي كيران صلى بيو أولهما ينبه به الغافلون كيران صلى نفركو أي تنبيه غا وأن استغفلون حتى ينتبهوا للسحور حسي سأنكر su falka kenan su yi sahur wasani lissala shi kuma kira na biyu na yin sallah ne wa kana azamin jumu'ati wahidan kuma a zamanin manzo Allah a lokacin kiran sallar juma'a sai zaman to kiran sallah ɗaya ne ake min ahadi rasulillah a zamanin manzo Allah ila khilafati abi bakr wa umar har zuwa lokacin khalifancin abubakar da umar duka kiran sallah guda ne ake أوله كرا صلى فرق نفرقه إذا جلس الإمام على المنبر أنا يشيني ألوقت من الإمام يزمنا أكم منبري وكان على باب المسجد يا كسن تشي كوم كرا سي سي أقوفها تمسلات لسي كرا وزاد عثمان دعك زولوكت خليفة عثمان رضي الله عنه سي الأذان الثاني يقال كلا صلى النبي بسبب كثرة الناس سبب السبب يوم متاني جماعة دا أدكوي أزامن من زال الله أزامن أبو بكر وعمر to a aka zo a zamanin Usman mutane sun karu sun shiga musulunci fiye da wa'anda suke musulunci a wa'ancan zamun da kamar yadda a yanzu musulman da adakwai ai sun fi yawan wa'anda aka yi a wa'ancan zamun da sa sai dai amfanin su ba ɗaya ba ne wa'ancan suke amfani akan wa'anga masu yawan na yanzu a lokacin Uthman sai aka kara kiran sallah na biyu a darasi sani darasi na biyu yahudawa madina عداوتهم للمسلمين عداوة السوسة كما مسلمين سواء أن يهودا وأن مدينة موضوع عند حديث الموضوع عند درس زي ما قلنا كنا إخبارهم عن الرسول قبل بعثته قبل بعثه labarin da suke badawa daga manzo Allah akan manzo Allah tun kafin a turo shi suna ba da labarin shi sannan munafiqul madina haka munafikan madina haka mu'ahadatul yahudi alkawari da aka yi da yahudawa akan ba za su yaƙi musulmi ba musulmi ba za su yaƙi su ba a can madina ke mala ya ce lamma ra'at yahudu da madina tintishar al-islami fiha a yayin da yahudawa madina suka gani yaɗo musulunci a cikin madina azharul adawata lil muslimin sai suka bayyana adawa su ga musulmai wa akhadhu sai suka rinka yajtahiduna fi raddihim an islam suna kokarin su sa su ridda daga musulunci wa kanu kuma sun kasance min qabali tun kamin hakan kamin zuwa annabi a madina kamin bayyana annabi yahudawa yukhbiruna arab al madinati suna ba larabawa madina labari binabiyin akan cewa akwai wani annabi yub'athu wanda za a turo qad quriba zamanuhu hakika zamanin bayyana shi ya kusa falamma bu'itha a yayin da aka turo shi ista'azama ru'asa'uhum sai yahud shugabannin su yahudawan sai suka girmama abin suka gani ai an ya kone nabiyyu min al-arab suna ga abin yayi girma a ce ai annabin na ƙarshen zamani ya zamanto daga cikin larabawa ya fito kamar da yadda ayan ta suratul baqara take faɗa walamma za'ahum kitabun min indillahi a yayin da littafi daga wurin Allah ya zo musu musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaskata abin da ke tare da su wa kanu ada can min qabal tun gabanin hakan sun kasance yastaftihuna ala allazina kafaru suna buɗa bayanin ga wa'annan kafiran na madina to suna bayyana abun falamma za'ahum a yayin da ya zo musu ma arafu abin da suka sani kafaru bihi sai suka kafirce mishi fala'anatullahi ala kafirin la'atinu Allah ta tabbata akan kafirai abin nufi yahuda madina sun rinka yi ma 'yan madina alkawali akan cewa in wani annabin ƙarshen zamani ya bayyana za su gama kai da shi su yaƙi ƙabilun madina to da abin ya zo musu ya bayyana akan cewa sun san cewa wannan shine annabi na ƙarshen zamani amma kuma sai dai ba cikin su ya fito ba sai suka kafirce mishi suka rinka cewa annabi ne amma na larabawa kawai suka rinka gayin wasu abubuwa daga masu karyatawa da kuma masu caya sun ji annabi ne amma kuma banda ba akan su aka turo shi ba wanda aka turo bai su bai shahi su ba suke nuna ba wa kana yusa'iduhum ala amalihim ya kasance yana taimaka musu akan aikin su su wa'annan yahudawa na madina masu taimaka musu akan wannan mugun aiki nasu amalihim haza wannan aikin nasu jama'atun munafiqun wata jama'a ce ta munafiqai min arabil madina daga cikin larabawan madina يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول وانده كي شغبان تسو شيني عبد الله بن أبي بن سلول شيني ببن منافكي لم بقى أزامن النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الرسول منهم آه منهم ذلك أي عند منزو النبي كان يجني وانا أقول قل دسكيين منافكي عقد معهم عهدا سيقول القول تكانش دسو على ألا يؤذوه أكن توابا ذاس تتدشيبا ولا يحاربهم كما بازايا ولا يحارب ولا يحاربهم akan shi ma ba zai yaƙe su ba wala ya ta'arrada lidinihim ba zai kuma rinka bijiro ma addinin su ba amma almunafiquna amma su munafikai fa kana sai ya kasance yaqbalu minhum yana karba daga gare su ma zahara abin da ya bayyana sun bayyana imani to shikenan ya yarda mu je ko mu'minin ne wa ya turuku ma batana yana kyale abin da ya zama ta oyayye ne shi haka annabi yake munafiki kafiri ne yanda za a kashe kafiri haka shi ma za a kashe shi amma dai tunda shi ya ki bayyana kafircin nashi sai a kyale shi akan haka a tafi a haka tunda dai bai bayyana kafircin ba darasi na uku alqital yaki al-iznu bihi iznin da aka bada na ayi yakin bada'uhu fara yakin da kuma adadu asaraya adadin rundunoni ƙananan rundunoni da annabi ya sha aikawa da kuma adadul ghazawat adadin yaƙoƙi da annabi ya yi alƙastu min wada al-ahzari alal maqabir da kuma manfa da ta sa ake aza duwatsu akan makabartu akan kaburbura na ɗaya aka ce أذن الله للمسلمين بقتال أعدائهم ألا يا إذني كمسلمي أكن يا كمك ينسو بعد معارضتهم باين معارضة دسك بجرة دسك شاي للنبي قال النبي وإيذائهم له دكما تتر ودسك شاي أغريشي واتفاقهم على قتله دكما هذا كي دسك إن اتفاقي أكن كشي النبي بس هنا سلابا تو ألوكا تشن Allah sai ba da izini ga muminai akan su yaƙe su uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu ai izini ga waɗannan wanda ake yaƙa akan cewa lallai tabbas an zalunce su an zalunce su kenan saboda haka sun an ba su izini akan su ma za su iya maidawa wa inna allaha kuma lallai shi Allah ala nasrihim akan taimakon su da qadir mai cikakken iko ne akan taimakonsu fabada alƙitalo sai aka fara yaƙi fisanatil ula a shekara ta farko bisariyatin da wata sariya a sariya shine runduna karama ta mayaka wasu kuma suna cewa shine dukkanin runduna wadda babu annabi a cikinta ita ce ake jama sariya arsalaha rasul annabi ya aika wannan sariya kin biryasati ammihi hamzata karkashin shugabancin ammin shi hamza da itirazi iri quraish dan ya bijiro ya gilmo ga wani ayari na qurayshawa na kasuwanci wanda abu sufyan ke jagoranta shi a lokacin raji'atin min ash-shami suna masu dawowa daga sham ثم تتابعت السرية السرايا السرايا سواء أن سرايا سكرن كبن جناح ديبان ديا والغزوات دياكي ديبان ديا أن أكي وانجا يكي أي وانجا وقد كما حقيقة بلغ عدد السرايا هو عدد سرايا تاشي النبي صلى الله عليه وسلم ديشا تورا سنكي سبعا وأربعين سرية سنكي سرية أربعين دبقوي وعدد غزواته عدد يقوكين شكمو أن يي سبعا 27 غزوة ياكي 20 دبكو النبي وتوفي في السنة الأولى وند كما يرس أشكال تفرقو باي حزب سين عثمان بن مضعون عثمان بن مضعون أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة لن هو النبي نورن شاعر واحد أن شاعر دسوتاري فأمر الرسول برش قبره النبي سي أمرني أكان a yayyafa ruwa a kan kabarin shi ba a dafnihi bayan an binne shi thumma wada hajaran alaihi thumma wada hajaran alaihi sai aza dutse akan wannan kabarin wa qala sai ce a tu'allamu bihi qabar akhi da in gane cewa kabarin dan uwana ne wa udfinu ilaihi man mata min ahli in kuma binne zuwa ga wannan kabarin ma'ana kusa da shi in binne waɗanda suka mutu a kusa da shi daga cikin iyalaina an fahimta dutsen da ake azawa wurin kabari wa'annan duwatsu ne na shaida na alama cewa wanga kabari na wani da kasa abinda za ka iya ganewa ƙarƙashin wannan za mu iya hiddo hukuncin cewa ya halitta ka sa kabari na wanda ka sani alama alama amma rubuta sunaye wannan bai halitta ba rubuta sunaye saman kabari a zo a yi sa siminti a rubuta suna bisan shi ko kuma a kawo wani karfe a rubuta a shafa fentir alaka a rubuta sunan mutum bisa kabarin alaka bai halitta ba amma a sa wata alama wadda za a gane shi wannan shine ya halitta hakanan kenan a wa udfina ilaihi man mata min ahli سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت